بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مقصور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم يا همة الشهيد لنا بهذا المحضر وابتعد في قلبة تأتي لنا بالظهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زد نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وأقل مآل محمود الذي وأتم إنك لا تولد المئات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. آه، سورة الطور sura kenan mai rantsuwa a kan dutsen turu sinina ko turu sina'a makiyatu an saukar da ita makka wa ayatu ayanta sab'un wa arba'una aw tis'un wa arba'una ayatan aya arba'in da bakwai ko aya arba'in da tara jum'a na guda ce bambanci ya danganta a hilafar maƙurra wurin wakafi wasu sa aya wurin aya wasu sa wakafi wurin da haka ake san bambancin aya a ce kaza ta wata riwaya ta zama ta zaɓa duk abin guda hadi sura ita wannan sura laha kafiyatun shana da wata farla anna man kana masjuna duk wanda yake kulle ruhe gidan kurkuku ko hannun mutane yan ta'adda ko mai kama da haka wa qara'aha ya karanta ta ko aka karanta mashi ita ستين مرة مرة في الستين مجلس واحد زمان غدا أخرجه الله من السجن ألا زي التبشيد قوم أنجي في أسرع وقت باتشد بارقات وأشباء بسم الله الرحمن الرحيم والطور ألا ينال الطور دوت طور سينينا أقسم الجليل ما يجرم ألا يا الطور بالجبل بدوتي الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام dutsen da Allah ya yi munajati da annabi ne a Musa wata tabin kuma Allah yana rantsuwa da tabin maɗurin abin rubutawa fi rake a cikin takarda manshurin wanda aka ɗaiɗaita a duniya alƙur'ani shi ne alƙur'ani musamman yanzu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu lokacin da an bu ƙur'anai dubbai miliyoyi a cikin a cikin a cikin bayan rubutawa na hannu kayan samun ci gaba to kuma yanzu abin ya ci gaba ga wayoyi nan a tura ƙur'anai riwaya daban-daban kuma a buɗa cikin waya guda a samu nau'in ƙur'ani kala-kala wajen sauka ba to duka wannan yana daga cikin wajen ƙur'ani da Allah ce a wakitabin masurin wakitabin manshurin littafin da aka yawaita rubutawa kuma littafin da aka yawaita ɗaiɗaita shi a duniya aw kitabat tawrati ko kuma littafin at-taura kitabul lahi alladhi anzalahu littafin da Allah ya saukar ta zama maktuba har ya zama rubutacce alal warqi ga takarda huwa hadha al-qur'an shi dai ne wannan al-qur'an mai girma a kasar al-jalilu bi hadha al-kitab Allah mai girma yana rantsuwa da al-qur'ani wal baitul ma'mur kuma Allah yana rantsuwa da baitul ma'mur shi baitul ma'mur wa huwa bi sama'i tawati yana can sama ta bakwai bihiyali ka'abati daura da ka'aba yazuru kullu yawmin sab'una abu malakin lidawafi mala'iki dubu saba'in suke zuwa su ziyarce shi fi dawafi wa salatu salla sun mala'iku muduna abadan kuma gobe su ne ba za su wasu ne za su zo ba su ba jini wasu ne gata wasu ne cinta wasu ne haka ake tun tun da Allah ya kyale ta wani ɗaki to kullum sai mala'iki dubu saba'in ya zo ya hajji ya ga ce wani ɗaki a can sama to da za a ce a tattara mala'iku dubu saba'in saba'in na shekara ba a san iya kashe yawan nasu ba to amma dukkan shekara dukkan rana mala'iki dubu saba'in zai zai ce wani ɗaki kuma gobe wani ne zai zo ba wancan ba mai tsirar aminci Allah ya ce da wancan daji na sama za a sako shi ya faɗo da ya faɗo a kan ka'aba zama na yi daura da ka'aba kawo da kawo shi ne ka'aban malakun Allah ka'abatun inji wa jini kamar yadda ka'aba ta nan makka ce ka'abar yan adam da aljanu wata rana sai umar ya ji an karanta wannan sura wa tsuri wa kitabun mastur ƙara sai sai umar ya ce kasar jirgin wannan rantsuwa ce wallahi ta gaskiya lokacin da cikon amsa ya zo Allah ce waɗuri wa kitabin masuri wal baitul ma'mur wal saqatul ma'mur wal bari masjur a ƙarshe da Allah ce inna azaba rabbika lawaqi'un da yace lalle azaba ubangijin ka za ta ku sai ya faɗi ya kuma sai yana ganin kamar cewa azabar da Allah waɗi har ta riga ta arku saboda gaskata maganar Allah wannan shine mu tsoro irin na bayan Allah tabaraka wa ta'ala wa saqatul marfu Allah yana rantsuwa da surhi na al-marfu abin daukawa huwa sabab shine ruhin sama wal bahr al-masjur Allah yana rantsuwa da kogi al-masjuri abin kunna mauta anan kalmar sai ta shigo a kogin da aka kunna wuta wuta ta kama nan gare mu duniya shine fetur Allah da gas da sauran dukkan wasu abubuwa ko influenza ko kuma wani chemical wanda dai yake na ruwa ne amma kuma na kama da wuta to Allah yana rutsuwa da wannan kogi ko kuma fassara ta du shine al-mamjuru al-mamlu'u abun abun cikawa Allah ya yi rantsuwa da tsuri da dutse ya ce wa tsuri ya sa alif da lam wa'arabin ya sa alif da lam amma sai ce wa kitabun ba a sa alif da lam ba a cikin kitab firakin ba a sa alif da lam ba a cikin takarda mai shuri abin daidaita aka yi mishi na kira sannan aka ce wal aka sa alif da lam garan tsawa da albaitul ma'mur mu'arabin shi ma da alif da lam kuma aka sa alif da lam ga as-saqaful mawqur wa bahal mazdur shi ma aka sa alif da lam ga al-bahr shi Allah tabaraka wa ta'ala a kasar da hadal ashiya ya yi rantsuwa da tsanin abubuwa guda biyar amsa shine haza wannan kalma da Allah ce duk rantsuwar da Allah ya makasudin ta tabbatar abin da aka mai tabbatar da rantsuwa shine inna azaba rabbika lawaqi wallahi azaba ubangiji za ta ku limun lazim za ta kauka da mutaki ga wanda cancance ta
ما له من دافع ما له كما عذاب الثلاثة ما له من دافع إن بعد لما يكون قديرا
يوم تمور السماء مورا آه كما أيضا ما يا أبنجي lokacin da shi sai da umaru ya ji wannan kalma ta an yi rantsuwa cewa wallahi azaba za ta auku to bai ji cikon jawabin cewa ran da azaba za ta auku ba don haka karhe a kai ga cikon kalmar sai hankali ne ya tashi ya kuma waɗe kuma cikon ranar da za ta auku yau mata muru sama'u maura ranar da sama za ta shuɗe mauran mu shuɗewa ko ko ta muru za ta motsa ai ta haɓatu ta motsa wata dudu tana kewaya tana tangaɗi
وتسير الجبال a سيرا rana ce wadda azaba za ta auku ran da aljibalu duwatsu tafiru za ta yi tsaya sairin tahiya ai tafiru za ta koma haba'an ƙura manshura abin shekewa وذلك يوم القيامة شين على القيامة
فويل يومئذ للمكذبين فويل سلم عذاب يا تبتا للمكذبين كما سلم أنت الرسل من ذنين يوم إذن لا أبصر ما عذاب
الذين هم في خوض يلعبون الذين كاهرن دا سكي ما سلم أنت النبراء الذين وأن دا هم في هول يلعبون يلعبون آه آه في هول سنة كوطاوة a yana kuma suna wasa fi hawan cikin kutsa albaɗini kalmar da ba ta gaskiya ba ko ko kalmar da ba ta ƙwarai ba ko ko aikin da ba ta ƙwarai ba an yi ta shagaluna sun shagaltu duk wurin da ka fushe ma Allah
يوم يدعون إلى نار جهنم دعا yawon da'una ranar da yi da'una za a rinka tuka ƙayasu da'an izawa ila nari jahannama zuwa wutar jahannama ai yi da'una za a tuka ƙayasu da kumfin tsanani hatta ya ka kumfin nari har su auka cikin wuta wani ƙarfin kuma in sun haɗa cikin wuta da ƙarfin za a ce masu هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه wannan annar in ce wuta allati wadda kuntum tukadzibuna biha wadda kuke karyatawa har kuna tuwa kuna cewa to ai ita wuta tana konewa yaushe za a sha wuta tana tsirar da ita ce to shi ai Allah da yayi wuta ya san irin hukuncin da ya kamata kuma ya san sai ya bata izini ga abin da ka kama mata kama to don haka shi Allah subhanahu wataala zai faɗa mu ɗan wuta idan aka kora suka fada shi wuta sai a ce muku tabcitan don zargi ko ko tabcitan don tuwa suka ci gare su hadihin na to ga wannan wuta alati wadda kuntum tukazibuna biha kuna tare mantawa da ita أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون arzikin hada yanzu ita wannan mutar arzikin hada ita wannan mutar wadda muka auku cikin ta ita ma sirrin ce ramaitu mul anbiya a sirri kun je annabawa da cewa suna sirri to hadihin nar ga ita wata kuma allati tahriqukum al'ana wadda ka babbaka ku a sirrin hiya ita ma mutar sirrin ce tamkitun shi ma dai kila takaici ne gare su amma tun la tusiruna ko ko ita ma ba zo ta gane ta ba إِلَّا تَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ islama ku shige ta ko kuma islama ku koru da ita farbiru ku haƙura da zama cikin wannan wuta aula tumbiru ko ma kada ku yi haƙuri ai saburukum wa jama'ukum sawa'un da haƙurinku da gajin dangana duka ɗaya ne a duka ɗaya ne aljaza'u min jinsil amal sakamakon da aka yi musu ɗan wuta yana daga kason irin aikin da suka aikata a nan duniya nan duniya suna ce ma kansu idan manzanni suka kira zuwa ga Allah sai su mai da kalma mai nuna suna cewa sawa'un alaina mu ma al'amru mutawun indana lamarin duk ɗaya ne da ke da mutai aw alta kai wa'azin kai mai wa'azi ko baka zan cikin masu wa'azi ba to shi ne sai a ce muku sawa'un alaikum a a sawa'un alaina adabi ina amsa barna to sai amma muku da wannan kalma idan suka faɗa annabawa wani kuma Allah yana cewa fi haƙƙin a cikin haƙƙin kalmar da suke mai da martani ga annabawa duk ɗai ga al'amarin kafirai ka musu gargaɗi an lantun zai ko baka yi gargaɗin ba layu ne ba za su gargata ba to shi ne kuma da sai a mai musu rabbi a ce furbiru aula furbiru ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri duka ɗai lokacin da yin gargaɗi da barin gargaɗi ya zama kunnen doki fi haƙƙin a cikin haƙƙin kafirai saboda magana da Allah ya faɗi ya bayyana a yanzu wani ƙaunin da ta fi kalma suka mayar da annabawa sai aka mayar da rabi garin da kalma aljaza'u min jinsil amal sakamako yana zuwa daidai sakamako yana zuwa na jinsin aikin da aka aikata to ku yi haƙuri aula ta zuru aula ta zuru ko ku yi haƙuri salamu alaikum duka ɗai sai suka ce ma kansu wani tunda cikin wuta su wuta a sai ku ce kansu sawa'un alaina mu ma yanzu ajabina mun yi haƙuri an ajabina mun yi gajin dangana amsa banza ko mun yi haƙuri ma na min mahifin ba mu da mababba daga wannan azaba wannan kalma ta tabbiru ala tabbiru to za ku yi haƙuri sai ku kira juna ku zama ta ku kira mutu ba kajunansu ku ce abin da ya kamata mu zo mu yi haƙuri shekara dubu mu yi ƙif kada wanda ya kara kada da karshe kara shekara dubu irin shekarun lahira ba shekarun duniya ba sai su ce yasbir mu yi haƙuri ba faɗar kaɗai mu yi haƙuri mu yi kawai shekara dubu ne kun ga musulmi waɗanda aka kai gidan aljanna ma wajadu ma wajadu ba mu sami abin da suka samu ba illa da sabbin sai da suka haƙure mu cutar da muka masu ta duniya mu ma mu jarraba haƙurin shekara dubu sai sai haƙurin shekara dubu sai ya zama ba su ga canji ba sai suka ce ma juna to yanzu kan mu zo kun mai kuka amma mu kaskantar da kai ga Allah lokacin da musulmi suna duniya mun ka nutsa musu tsangwama ma wajen ma wajen ba su samu gudunmuwa ɗauki na Allah ba sai da suka yi gajen dangana suka ce Allah ka yaye muna matsalar da muke cikin rabba na shif annal azaba illa mu nuna sai da aka suna ko Allah ya yi azaba sannan Allah ya yaye musu damuwa to mu ma mu zo mu shekara dubun muna kuka muna gajen dangana muna roƙon Allah muna kalkantar da kai ga Allah da kuka da tsoro fasaru ya kuna sai ɗan wutan suka zama suna kuka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa lau ujiriyar sufurin fi dumu'in da za a kaddara cewa a ɗauki jirgin ruwa a zuwa ɗora cikin hawayen yan wuta wallahi da ta yi gudu cikin hawayen yan wuta suna yin kuka hatta fara fi hududin a hadidu har sai da a hadidu tsage-tsage makonin jin ruwan hawaye sai da ta tsatsaga fi hududin a kundukakansu bayan an yi wannan shekara dubu sai ku ce ba kansu ajabi ina amsa banna mun yi haƙurin ko mu yi haƙurin ba amma da namun mahizin ba mu da mabarauta ba mu da makota sai su kuma mala'iku su ce musu inda ma ku zauna ai wannan abin da ake muku sakamakon ma kun tunta a mamuna abin da kuka zo ku aikata a zaman ku na duniya ai da za a mu haza da za a mu wannan shine sakamako na yi إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين ما ترى الله ما فيها جوكوك الله ما ترى من الله في جنات سنة في الجنة ونعيم سنة في الإمامي فاكهين لما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فاكهين سنة تشنشي دبرمري عارف القرآن الآن القرآن إذا ذكر وعيدا إن يابا إنركونا أباما أردبهم سيغويو دا بوعد دا القولي أردبهم سيغويو دا القولي وانا أكينا البشري ميداني وإن, آه وإن ذكر وعدا إن كما ينبت القولي البشري أردبهم بوعيد سيغويا مش نركونا أباما ليجمع الأرض بين الهوج والرجال saboda ana son bawa ya haɗa abu biyu tsoron na tsoron da wata azabar Allah wata jahida sa rai na samun rahmat Allah shine Allah ce fakihina su ɗan aljanna suna cikin ci da marmari mutalaffizina suna cikin jin daɗi bi ma'atihum rabbuhum da game da abin da Allah ya baku wa waqihum rabbuhum azabal jahim kuma suna gode ma Allah Allah ya kare su azabar jahim azabar wutar jahima
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون wani da kuma ya aljanna za a ce maku kulu wannan abincin da kuka ce na daɗi da marmari to ku ci gaba da ce wasu garin ku sha hani an cikin murna ai muhannaina ana yi ana muku tana ana muku barkar ku da arziki kun tsere mu bala'in wuta kun tsere mu ciyo kun tsere mutuwa kun tsere bakin ciki kun tsere talauci bima kuntum ta'maluna sai a ce a me ya kawo mu ga wannan al'amari sai malaiku ce musu abinda kuka zan kuka aikatawa na zaman ku duniya to shi ne ya kawo ku cikin wannan hutawa a za ku ci duk abin da za su kamar mari za ku sha ka zalika duk abin da za su kamar mari kuma cikin murna da farin ciki ta ce musu na abin da sakamakon abin da kuka zan kuna aikatawa wannan ba zai kore maganar da hadisi annabi Muhammad yayi ba manzara sun zama ce lan yadkhul ahadakum amaluhu jannata ahadakum dayan ku lan yadkhul amaluhu jannata aikin shi ba shi zai kai shi aljanna ba sai ta bai suka ce wala anta hatta kai ya rasulullahi mai kwana sallah wanda ba a taba sanin ka aikata aiki na ashe ba sai annabi ya ce wala an koni sai Allah ya mun tsaye da rahama sai to abinda an ma'ana in Allah ya mun da rahama yassarnahu al'amala to in Allah nan dan shi rahama sai ya yassare mai ya sauke mai al'amal aiki almuwadi ila jannati wanda zai jagorance zuwa ga aljanna ita aljanna a da'un baiwa ce wanda amalin da sakamakon aiki ma'ana biyu biyu ka tafiya ga baiwa ta ta sauwatsewa Allah ga kuma kyautar ta baka aiki na a sakamakon aiki innal ladina amanu wa amilus salihati duk inda aka aiki ta aka imani kuma sai an gama da aiki na kwarai mutakina
متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين mutakina Allah ta su dan aljanna za ku rika kishin gida ala tururin da sagadaje makubatin wadda an jera sau sau ba'aluha jamba ba'alin sashi yana goye da sashi wa zawwajna kuma za mu aura musu bi hurin da hurun inin masu manyan manyan idanu ai a karran namu za mu gwama musu bizaujatin bizaujatin da mata izamil ayuni masu manyan kwaye idanu ha tare da kyanta wallahi amin والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا Allah ce ka aga waɗanda suka yi imani imanin kamilan imani na ƙwarar cikakken imani wata ba alhum zurriyatuhum ko kuma wata ba alhum zurriyatuhum a zuri'arsu suka bi sawun bayaye a sigaru ƙanana wani kibaru da manya da imanin suka bi su da imani shine gargatawa da imanin da imanin na kisan amma tauyayye bai kai na iyaye ba alhaƙana bihim zurriyatuhum sai mu rinkar da 'ya'yan ko jikokin zuwa ga iyayen ko gabata masu imani kamili idan uba ya zama imani cikakke amma ɗanen imani huna ƙasa imani ne ya tawaye bai ga kamar na uban ba ulhika sai a rinka da ɗan da daraja ta abihi da darajar mahaifi ne lil'aba don girmamawa ga iyayen aulari saboda girmanka da jin daɗinka a tattara ma ɗayan gauri guda bin ma da aulari ilayhim wata wata lahaku bi zuriyati bin nasr ana rinkar da zuri'a zuri'a ma'ana jikoki bin nasr da zangane a zuri'a zuri'a ta ma'ana kamar muridai kaga zuri'a ne na ma'ana da almajirai za a rinka da su ga darajar shahanansu duk da ba su aiki irin na shahanan nasu ba su ma da shahanan shahanansu sai a rinka da su da darajar manya-manyan shahanansu na can sama haka za a yi tafiya wani a rinka da shi da wani wani a rinka da shi da wani har a kai a rinka da su da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahadu jannatil jannata idan kan aljanna sun ka shiga aljanna ɗayan zai tambaya an abuwa ya ce ina babana ina uwata ya ce ina matata sai ce ina ɗana ko ɗiyana sai a ce matsan aljanna ai ba su yi aiki irin naka don haka ba su cimma ga matsayin daraja ba sai ya kulu sai ya ce ya ubangiji ai ni lokacin da na yi aiki ba na yi bane don kankin kai da ni kaɗai na yi don uwata da ubana da ɗiyana to nan sai Allah ya umarci mala'iku ce to ku sai ku ɗauko ɗiyan ko matar ko kuma muridan ko almajiran a rinkar da su zuwa da shayanarsu ko a rinkar da su zuwa da malamansu ko a rinkar da su zuwa iyayensu takariman lahu don girmama ga shi wanda an babba sai a kawo na kasa gare shi a haɗa su ɗaya don kowane mutum jin daɗi ne da hutawa sai to ya zama duk abin da aka alaƙa da shi an tattara mashi a cikin aljanna saboda ba a san ɗan aljanna ya yi wasu wasu wani abu na damuwa an ce ɗanka yana wani wuri kai kana wani wuri to kuma kana cikin hutawa kuma an ce duk abin da aka zo za a baka to don haka duk daga cikin abin da yake so ɗin nan sai a kawo ɗanka da bai aiki irin naka ba ko matarka da bai aiki irin naka ba ko muridinka da bai aiki irin naka ba ko almajirinka da bai aiki irin naka ba sai a riskar da shi ga darajarka kyauta daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ce wa ma aladnahu min amalin min shay kuma in za mu bawa ba gunewa muka yi matsayin ba ba mu tawaye min shay'in wani abu min amalin na aikin da iyayen sun ka yi daidai wannan kunnen doki za mu rikar da ɗaya ayu za fi amalin auladi sai a ƙarin daraja a yi promotion na daraja ayyukan ɗiyan a mai da su kunnen doki da uwaye kullum ne kullum ne ko wani ɗan adam rahinin yana cin wurin zaman jingina ai kullum ne da ma ka saba ko ɗan adam rahinin yana jingine da ma ka saba da abin da ya aikata min hairin ausharin na alhairi ya aikata ausharin ko shari marhunin yana zaman jingina yuhar da shari ana kama shi da aikin da ya na asha wani jaza amma sai a mai sakamakon bilhairi da alhairi mutum yana cikin wani ƙangi sai a raba da martabar wani kamar da aka faɗi yanzu sai a mai kasa shi a saka mai da alheri bisa ga sharrin da za a ci a kama shi da shi sai a ƴanto shi ko a belo shi ko a rinkar da shi ko a ɗaga daraja sai bilhairi da aikin da wani ya yi na alheri wanda ya wancan na baya وأمدرناهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمدرناهم سورة الجنة منا باس قدم واتقاري وقتا بعد وقت لوكشي بعد لوكشي idan aka kawo ma ɗan aljanna wani abin hutawa wanda ya ko na jin daɗi ko na abinci ko na abin sha ko na sutura har siffar jiki hoton ɗan adam kai ne kai ne gaba ɗaya idan ya saba da wata hutawa da a gare shi sai ya bibi gila sai ce ni kullum haka nake sai ce shin wai na aljanna ba a canjin hukoki sai a ce ai akwai kaso hukoki shi ke sai mutum ya kai kaso kanu sai ya diba wancan kai ce wancan kai ya yi kowane kyau sai ce to wancan kai shi ne ka saka koma da shi da ya diba sai ga kai ne ya koma daidai da wancan kuma haka za a zama kowane shi sannan idan sutura ce duk sutura da aka ba ɗan aljanna in ya ga kaba wani ya saba da ita yana buƙatar canji sai a janye wannan suka ta ciki a kama wata wata sai wacce ko kuma abin da ya kamar mari na abinci da ya ɗar suka zuciya zai to sai ya kawo a kawo mashi ba sai ya ce a kawo ba don in mutum ya ce a kawo kamin a kawo ya yi gajin dangana ɗan wannan jiran to shi ko shi ɗan aljanna bai samu a da zarar ɗan aljanna ya ɗanza wani abu cikin zuciya nan ta sai abin ya bayyana gaba ne saboda idan ya tsaya jira ko na a kawo ko iya nina ko kuma sai an gaba da kaza to an bata mai lokaci shi ko ba su mai ne bashi wanda na zan wasu kari ba ki hadin da shi da marmari wala hadin da nama min ma ki hadin da abin da suke marmari يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تقيم يتنازعون يعني الجنة سنة ميكيكينيا التنازع المؤاتات fassarar almunaza'atu jayayya to amma nan isku laraba suna da alkalma ta wadda suke amfani da ita wurin daban mashaya a tanazu miƙeƙe mai ƙwarya ka cika kohi da giya in ka sha sai ka miƙa ma migayinka to wannan abin shine abin murna ga mashaya ya yi daɗi ga mutum ya sawa giya ya kai gida ne ya sha ga mashaya to don haka suke tsaya a rumfasha su zauna su yi hira da abokai har na a kai a saimu wanda bai da hali giya ya sha ya ƙoshi in ya ƙoshi ta ƙare a ce a ƙara ma a ce a ƙara a ƙawo a zuba to wannan munaza'a ita ake kira a tanazu miƙeƙe ne ya kafin ta ƙwarya giya ko koyi giya lalagarin fiya ta aljanna babu ya sun san magana ciki wala ta zimin kun ba zunubi yashrabuna al-hamra ya aljanna za su sha giya saboda shan giya da za a aljanna don haka aka haramta ta a nan duniya don mutumin da ya sha giya na duniya ba zai sha ta ba a lahira sai in ya tuba kan mutuwa yan aljanna suna jin daɗi da niƙeƙe ne ƙwayar giya giyar da ba irin kamar giyar duniya ba ba ta uwar hankali wadda za su sa mutum sakin layi wala ta fi mutum ba musulmi zai la ta wani duniya ta tsari jiya duniya za su yi miƙeƙe ne haɗin nan an kwantara shi a tanazin miƙeƙe ne wata ita kwantara ta ma'ana ta ruga shi ne a tanazin jayayya wannan a cikin sha ne za a haka amma ba a faɗi cewa za su yi mu'aɗati ba a wurin abinci a wurin sha dai don da ma'anar duniya ba a taɓa yin tarayya ko da kwalbar giya ba a kwana abinci ba in dai akwai wadata sai kowa a bashi a ce ma kowa sabitu ya fi ka yi makan ka sabi ka ɗebo a wanda ka bukata ka zuba gaban ka to shi ne al'ada ce abinci amma abin sha na mashaya to al'ada ka sha ka miƙa marbe ka ana sha ana annashuwa to don haka ba a faɗi wannan kalma wurin abinci ba don miƙeƙe ne abin sha wurin abin sha mai tauce inda lahi ba wurin makoya saɓanin abinci idan aka yi almuna za a tun da ana cikin abinci gar mahmulatin ba abin yabawa wace don alamar yunwa ce alamar manin shi ita ko aljanna ba a manin shi ita wannan munaza'a jayi miƙaƙƙen ya fi shara a cikin sha a za a gudanar da ita kamar al'ada inda ake ba wurin makarwa da'ima har abada don haka da annahum ya tunara na kasa don haka aka sifanta yan aljanna za su miƙaƙƙen da ko hingiya amma ba za su jaye abinci ba wani tuhu alaihi ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم جلمان جلمان هادمين يطوف عليهم ذات القزاق ياسو أرقاو باهي نيدان الجنة يارا لهم نئن الجنة كأنهم كيكا تسوى أنن يارا لؤلؤ كيكا تلؤلؤ إيني وهم من الدنكو والآقة لتوشن جتي مكنون كيكا تلؤلؤ إيني ولكي وييه الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى على أولاد المسلمين ya mai da ƴaƴan ya mai da ɗiyan musulmi alladina ma su sun gari waɗanda suka mutu na yara يكونون ولدان za su zama gilmanin muhallabu da a cikin aljanna
يعلمون ثلاثة za su rika hidimta ma shugabanni a cikin aljanna
وإيمان قائل wa gilmanin kuma da sauran wasu haziman waɗanda hulku min aljanna za a hamshe su cikin aljanna
نشأوا في الجنة na shagu da aka tali ta su cikin aljanna نقول العلم kalhurin ne kamar hurin ne da aka tali ta cikin aljanna يعلمونه za su gaba da hidima a aljanna كل ما عرفوا duk lokacin da suka so والملاء والإيمان su yaran aljanna إذا عند واحد منهم in ka ga ɗaya daga cikin su تظنه كما karkamar kai ka ce wata ne da zubar in yake kwana sha hudu
وكأن أمره ko kai ka ce lu'ulu'i ne makarunin koyayye wanda aka ɗauro
قالوا يا رسول الله ƙarun sabai suka ce ya annabin Allah إذا كان الإيمان haka ba idan yara suka banda irin wannan sifa ما بال الصالح to su manya manyan menene matsayin su kenan izan kenan
كان تسلم إليه sai al'adar da ce za a mai da su uwayen a uwayen gidan kalkamar kamar wata da lakar badar in ya kai daren sha hudu
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم لأن الجنة إذا أكذبت في الجنة أقبل بعضهم ساشي زي حكمته ساشي يتساءلون ذلك تنبيه جونا يسأل بعضهم بعضهم ساشي زي تنبيه ساشي عما كانوا عليه آه بس حالين بس كسكنا يزنجن دادي وما صدق da abin da suka kai gare shi na jin daɗi don ɗaya jin daɗi ba ta rafin min imani da tabbatar da huta cewa an samu ina da jin daɗi da hutawa فكرت يوما sai guda ya ce ai wane ni na tuna yau ma kaza a yau kuna da duniya wanda muna duniya mun mun zama mun aikata kaza ko mun gamu da kaza ko mun ji kaza ko mun ga kaza sashen yan aljanna zai tuna wata matsala ko wahala ko wani aiki wanda aka yi na duniya wani ko zai ce ani ai ban san ma mun taba zama duniya ba ya ce mashi ko kusa an nishatu hafi nishatu huna ni nan gina ne da gani na kalce ni ni ban san hali duniya wanda duniya da haka ba Allah fi zan zuku wanda yake ambata ba wannan duniya ne ban taba jin tarzai ga bakin ka Amin.
قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين Kalu sai aljanna su ce ma juna inna mun kunna mun zama mushfiqina muna cikin tsoro fi ahlina sada muna cikin iyalanmu a zaman duniya ai kunna fi duniya sada muna duniya wani haru min ahwalil ahirati muna jin tsoron halayen zaman lahira na azabobin da aka ambatawa kamar nan nan فمن الله علينا ووقينا باب السموم kamar nan lahu alaina sai Allah ya muna baiwa bil magfirati ya gafarta mana a dalilin imanin da ya bamu wa waqana azabar samum kuma Allah ya kare mu daga azabar samum azaba mai guba al mutazakkir wanda ka tuna wa shi ke faɗin wannan kalma ya tuna kar hara mai tuna shi ka tuna wannan shi ko wanda bai tuna ba wanda bai tuna bai kulu la la la ni ban taba sanin na zanna duniya ba ana ma haraf ne ni ban taba hita daga cikin wannan gida ba kacce da dai
إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم har yanzu shi mai tuna ya zai ce in na kunna ai mu mun zama min kabru kafin yanzu da duniya cikin duniya na tsuhu muna bauta ma Allah mu wahidi na muna masu kada ta shi annahu yanda lamarin yake huwa shi Allah albaru shine mai yawan alheri almutin mai kyautawa asaliku mai tabbatarwa fi wani a cikin alƙawarin da ya ɗan aljanna arrahimu mai jinƙai al'azimu rahmatu mai girman rahama فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فذكر يا رسول الله كتيجا ولا تناتوا أيتم على ترجيل المشركين كدوما بتوعدي لتناتوا الكافرين ولا ترجي عنه kada ka ja baya liƙaunihim laka kahinu saboda kalmar da suka ce maka boka au majnunu ko mahaukaci to kada ka warware wannan fama an tal majnun kai ba mahaukaci bane bi ni'matir rabbika saboda Allah ya ma ni'ima na baka annabta da manzanta da daga darajarka to kai ba za ka zama mahaukaci ba fama bi kahinu kai ba boka bane wala majnun ko ba mahaukaci bane أم يقولون شاعر نتربص به ريب abin المنون nan da ma'ana bal su dai ya kulu da suna cewa sha'irin ai shi muhammadu mawaƙi ne na tarabbasu da hirai balmununi mai mai jiran musibu na yau da gobe almanuni akwai mutuwa daga cikin su wa ƙarƙarin ma ba sun wani wannan kalma sun ce ya bari bai bari ba an ce abin da ya kaso in kuɗi ya kaso a taro a tara mai kuɗi garin makka sai ya yi kowa kuɗi amma ya bar zagin goma kansu ko kuma idan su haka ma sarauta ka kaso mu janye kanmu daga jagorancin makka mu danka ma makka jagorance ta ka zama sarki garin makka mu dai abin da muka so ka bar mu mu yi abin da muka ga dama ka yi abin da ka ga dama ko kuma idan a a idan cutar gwagwanci ce ka cinka mu tara maka ɗayan mu mata ka zaɓi abin da haka so daidai son ranka mu aura maka su mu baka to wannan kalmomi haka suka faɗa ma annabi duk dai abin bai yi amfani ba sai suka koma suka ce makansu na tarabbasu bihi raibal mununi mu jira musibin mutuwa ga muhammadu in dai an magani mu gare su wa karkaru hada sun hudu wannan kalma usuku muhammadin ku ɗale muhammadu hatta yurika hayya halaka kama halaka shu'ara kamar yadda mawaka ɗan uwa suka mutu kawo gabanin ne fanin tarihi ya ga ka sai huta
قل تربصوا فإني معكم من المتربصين Allah ya yi to faɗa masu ka ce talabbasu halaki ku jira tawo halakar fa inni ma'akum ni ina tare da ku a cikin wannan muna kunnen doki minal mutarabbisin ni ma ina cikin masu sauraron abinda zai afku gare ku fa inni minal mutarabbisin halakakum ma'akum a fa inni ma'akum ina tare da ku minal mutarabbisin a cikin masu sauraron fa unzimu bisayfi sai aka ladabta su da takumbayen badar ranar yakin badar فهلكوا أكهلك به على كل حال بتكون حالي سوء الأمة النبي بأي مر إلى الأبن أكوا النبا با إذا أك أيكور بالنبي ينكر أن الأمة ترسلنتا suka bi annabawa miyagun maganganu ko rakakkar maganganu to a ƙarshe sai Allah saukar da azaba ko a girgizar ƙasa ko a tsawa ko a aiko iska to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zamanai ainihin rahmatu rabbaniyatu saboda zama ne tsantsan rahama wanda Allah ce ma arsalna ka illa rahmatan ba mu aiko ka sai don zaman karama to sai Allah subhanahu wa ta'ala wani kuma yana cewa wa ma kana lahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai saukar da azaba ga mutanen da kake cikin su ba to har yanzu a duk duniya babu sauran inda kabarin wani ga annabi yake tabbatacce wanda babu kokanto in ba kabarin annabi Muhammadu ba to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan har yanzu kuma ana mutunta kabarin nashi kaga kenan har yanzu ana da ana ce albarka amfanin wannan kabari to Allah ba zai sauka da azaba ga wannan al'umma ba an faɗi ne don dai zuwa bana ba an faɗi ne don aikata musu ba fa unzibu sai aka lalata su da sai da kuma yau bana da ranar yakin badar aka kashe mutum 70 kuma aka halaka a aka kare mutum 70 aka damre amtanu
صدق الله العظيم idan ya Allah idan Allah ya bar shigawa sannan tana iya shiga da 'ya'yan da ko da sun je su kuku domin su rika wankan gawa
to shi dai zai yi abin da ya tabbatar mata tana miji wanka miji yana mata ta wanka wannan shi ya fitar da haka amma mutum ke nan da ya ce ya ko ɗa a a ya mace za ta ma mijin a uwar ta wanka ba wannan da zai ya fitar da haka amma ana iya cancanta da kuma kayan kan waɗanda za su yi wanka saboda akwai wata illa wanda kan faru zuwa ga mawuruwa wani Allah yana da wani ciwo wanda ba wanda zan shi Allah to ya ba mu kai a da wani ba amma da mutuwa ta kama wurin wanda an san wani ciwo wanda a gare shi to waɗanda ba su kai wa tallata wannan aiki da jama'a to ba a ƙarfi wa mutu wanka za a ake zaɓen wanda suka cancanta su da kayan wanka.
Aka kuma na koya halar daga mai ciki wanda ba ta yi azumi da ta aje azumin sai bayan ta yau sannan in ta yau
To abin da zan yi yake dama ya halatta sai ta kai ta kai sannan bayan ta yau din ba sai ta rasa azumin ba
abin ai abin da zan fi zai gaba da shi ne idan suna shayarwa ko suna da juna biyu da aje azumi ba sai ta ba da mummunar ba a cikin zai ta ta ba da mummunar shi ne wata azumin na bana wata aka biyo ta aka shekara ba samu damar ranka ba har yi irke wani ramadan ta samu to shi kenan in ta rafa wannan wata ramadan aka tsallake shi ومن ذاك الرد والشمس لا تترد ولا تتبارك من الهدى كفارة تعالى تعالى وإيشا كترد وطن فمن أحد وطن أمر لا تترد شكرا وإيشا قاعدة أما بعد أن الشباب لا ترد يأمر لي لا تتبارك من النبي sai ga mutane da aka yi sama irin mutumin da ya zama yana da shi lafiya na farkon ya ko kuma ya zama adishi mana adishi wanda sauke zama tsawon lokaci da shawa ba ko mutumin da wani zafin zama kamar korona gare shi wanda bai iya zama ya zo lokaci da shi abinci ba to yanzu waɗannan tun lokacin da suka ci abinci ba ta shi kan tun lokacin da suka ci abinci zai ba da mutum na lura shi ne wajen wani abu da za mu lura kuma ba wani ka.
Zaman malami ne ya zo sallah asuba sai na tarar da an tayar to sai na bi su idan an sallah ne ina iya yin rakatan da wajen koko dan na jo sun ce a sai in rana ta fito in ma da yaba ne ainihin ne wanda bayan hudu a cikin ba a wasu lafiya kun ba an bada misalla a ƙasar bayan hudu a cikin ba a wasu lafiya sai da ƙasar da fanta sai wani cikin bayi ba sannan idan aka salla da salla a aka salla ba a salla da lafiya sai a cikin ba a sai waɗanda na hito sai dai ki da wani sai dai tsanguwar ba shi wannan sannan da shi ne waɗanda zuwa musamman ba a ranka lafiya ta shirin ta daga sai da kwanar da bai ba ila an ga an sallah ba a ranka su dana ba hito hito a kan kwanar
Allah ya tsaka alheri ne ra amsa Allah ya ga ko mu bayan da aka ba a nazira kafin magariba ba a nazira Allah ba mu lafiya zama lafiya amin Allah zaune da kafa Najeriya lafiya amin Allah zaune da kafa lafiya amin Allah zaune da kawar namu da lafiya amin waɗanda na jin kawar mu da Allah ya shaɗi shi gaba alƙawar al-Qur'an amin Allah kawai ke tuno da zaɓari a cikin wani gari a zama da Buhari. Wanda wanda wata kafin wata ya fi Allah shi da kowa mutum duka hanya da a zama da Buhari.
amin A nan ta shirawa da ibada. A nan ta shirawa da ibada bukatoci da muke da su Allah su ne Allah ya fi alfarman wannan zama alfarman da Qur'ani alfarman annabi Qur'ani. A nan ta shirawa da ibada. kamar sanya rahama illa ya da masu aiko da kuma kwanciya kan nema a cewa Allah ya mutu da mukadoci a makaranta a ranar shahada ibada ɗaliban mu na makaranta a biya da makarantar za mu yi Allah shan ɗaukar nan Allah ya ba mu da rabu mai amfani wanda ke cikin wani jaraba Allah kuma ya ba mu nasara a ranar shahada ibada a yankin kursi waɗanda matsalolin da muke cikin zamara Allah ya yi muna Allah mana ba da yin alfarmar Qur'an amin
وكان تفرق الناس مرة لا لا على باب رابع الله كنتم بسم الله هدية هدية يوم على يوم الدار الراجل والمقدس البقر القرآن موقعه قول السنة هدية وانا ذاك وقع بداية على يوم الدار الراجل والمقدس ثم واحد في السنة على الجاي واحد في السنة وهو على الشارع البقر القرآن آمين
أنت مولانا آمين يا رب العالمين فاتحة الصلاة الفاتحة
اللهم انا نسالك ان تكونك يا الله وبهذه ذلك يا هادي وابني ولدك يا مالك واحسن كلامك يا سلام وبكلام ذلك يا سحار وبكلام سبحانك يا كافي وبهذه ذلك يا حليم وبكلام اسمك يا رحيم وبأيدي ذلك يا أليم وبجاه يدينك يا يتيم وبجاه ملائكتك يا سهول نسألك أن تسأل الملائكة كل هذه فرجهم فهرجه يا كريم يا كريم يا كريم يا عظيم يا من أهل كل شيء علما وأهل كل شيء قدرا اللهم إنا نسألك ما لا فاتك اللهم إنا نسألك ما لا فاتك اللهم صل أنا بل أمتنا محمد اللهم صل أنا بل أمتنا محمد يا شعب آله هبانه مبروك سيده الصباح الكريم حياله لقاله الصباح نسيله سبحانه اللهم إني مالك ذلك كامي هادي وزير عليم غلام رحمن كريم وحي كريم النور اللهم إنا له بذلك أمداد بذلك أمداد بذلك نازل نازلك نازل بنا حكمك نازل بنا أداؤك نزل بكل إذن لك سبيل من الشكر أو أنزلت به بذلك أو أنزلته أهل من كفيك أو تعبرت به إذن لك عندك أن تجعل القرآن العظيم في قلوبنا وإلى أعزابنا ولا همومنا وغمنا عزة برهتين برهتين كريم كريم تقول بالدين سورة سورة بدل بدل بدل بدل تقل تقل برهش برهش يقل يقل وقير وقير النمور النمور برشان برشان كبنير كبنير نمور شلي نمور شلي بره أولى أولى أولى بسكيلة بسكيلة كبر كبر أكثر دين أكثر دين كبرات كبرات كاها كاها كيف هو كيف هو جمعانير جمعانير جمعانير جمعانير جمعانير جمعانير بجاء هولي بجاء هولي مدارس مدارس جدول جدول جمعانير جمعانير اللهم بحقك هذه التشريع بلغت شمسك ولا أولى كنت من جمالك حمد وروني من فهد بإذنك إلا ما رزقت يا مولانا ولا نعم المولى ولا نعم النصير ولا نعم المولى ولا نعم النصير ومن أمرك بينك يا سكون إنما أمرك إذا أردته أن تقول رب يقول ما يزيدك من جد أما يكون لا يقبل سليم الحمد لله